أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasin mu na ɗari da hamsin da biyar muna cikin suratul kahfi kamar da yan uwa suka sani masu bibiyar mu muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u'i hamil tirab an ayatil kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ce ta 624 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala illa iblisa sai shedan inda Allah subhanahu wa ta'ala ce farkon ayar wa izqulna lil mala'ikati isjudu li adam ka ambata ma mutanenka ko al'ummaka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da muka ce ma mala'iku usjudu li adam ku yi sujada ga annabi adam fasajadu sai suka yi sujada illa iblisa sai shedan kana min aljinn ya kasance daga cikin aljannu malam yace ya dullu ala annahu min aljinn wannan ya nuna cewa kenan shi yana daga cikin aljannu wa qawluhu ta'ala amma fadar Allah subhanahu wa ta'ala fi mawdi'in akhar a cikin wani wuri yace wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adam lokacin da muka ce mala'iku ku yi sujada ga annabi adam fasajadu suka yi sujada illa iblis sai shaytan ya dullu ala annahu min al mala'ika to yana nuna cewa kenan shi yana daga cikin mala'iku domin nan ba a ce yana daga cikin aljannu ba kuma an ce mala'iku aka ce su yi sujada to ya zamu yi fa kaifal jam'u bainahuma mana yace ya zamu hada tsakankanin su mana yace kulna zamu ce fihi qaulani akwai magana biyu ahaduhuma ta farko annahu min aljinn haqiqatan shi dan yana daga cikin aljannu haqiqatan amalan bi zahiri hadhihi alaya mu aiki da zahirin wannan aya wali anna lahu dhurriya kuma yana da dhurriya qala ta'ala Allah yace afatattakhidunahu wa dhurriyatahu awliya'a min duni shin za ku riki shaytan da kuma zurriyarsa majibin talamari ku barni da kuke bauta ma wato kuke bauta musu shi yasa zaka ga duk masu neman duniya galibi suna bauta ma aljannu zaka iske wani mai kuɗi ne yana bauta ma aljannu wani dan siyasa ko mai neman matsayi a duniya ana bauta ma aljannu wani mai neman mace yana da bauta ma aljannu gashi nan dai har mai neman karatun boko sai ka iske yana bauta ma aljannu domin yin shirka ne mu'amala ce da bokaye ko kuma mu'amala da malaman da suke kiran kansu malaman malam boka alhali ko bai yiwuwa a ce bokanci da malamta sun haɗu domin malamta tauhidi bokanci kuma shirka to ya za a yi da shirka da kafirci su haɗu don haka zance a ce malam boka wannan dubara ce ƙarya ne kafiri ne to don haka dai ya za ku riƙe su bauta ma shaidanu mutane suna bauta ma shaidanu da wanda suke bauta ma mala'iku da wanda suke bauta ma mutane ƴan uwansu suratul kahfi aya ta 50 malam ya ce to wal mala'ikatu la dhurriyyata lahum su mala'iku ba su da dhurriya kaga wannan nuna cewa shedan yana daga cikin aljannu wa li annahu akfarul kafara kuma shi shedan shine fi kowa kafirci wa afsaqul fasaqa kuma shi kowa fasikanci shi yasa waɗanda suke cewa Allah ya ce inna kai da kunna azim kaidin mata yana da girma inna kai da shaytani kana da'ifa kaidin shedan mai rauni ne ai kenan kaidin mata yafi na shedan wannan fassarar wato akwai akwai rauni gare ta ina fata an fahimci wanda zaka gaba hatta da Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin sai yace kamar shaydan a cikin suratu Yusuf da yazo ra'ayin wato kaidin shaydan yana da rauni kaidin mata yana da girma ɗaya daga cikin ɗalibansa yake cewa wato duk da yake malam ya shahara da ilimin tafsiri ya san tafsiri ya san alkur'ani a wannan wurin malam bai samu dacewa ba domin nan likulli jawadin kabwa inji larabawa ko wani ingarman doki doki mai tsananin karfi yana iya tuntubi ina fata ana fahimta ta to ma'ana in an ce kaidin shedan yana da nauri kaidin mata yana da girma a to kenan mata sun fi shedan kaidi a a ba haka ake nufi ba can ana zancen faqatilu awliya ash-shaytan ne a yaki waliyan shedan domin lokacin da Allah zai taimaki mu minai inna kai da shaitani kana ta'ifa nan ko da an ka ce inna kai da kunna azim kaidin mata yana da girma ma'ana in mace za ta yi ba wani mutum kaidi za ta yi masa sharri ko ba waye kai ko annabi ne kai ko mai kuɗi ne ko malam ko ustazu ko wane ne in dai mace ta yi maka sharri to za a kalli rauninta ne kuma a kalli cewa kana da bukata zuwa gare ta sai a ce tana yiwa ka neme ta wannan shi abin da ake son a ce ina fata ana fahimta ta dan haka duk matar da za ta kafirce a duniya duk matar da za ta aikata wani sabo waye bayan ta shedan ne aizai tunzura ta ya za ya cikin mace tafi shedan a'a kai da shaytani kana da'ifan rauni makircin shedan yana da rauni lokacin da Allah ya taimaka binisbati kamar lokacin da aka samu taimakon Allah in an kalli yadda Allah zai taimaki mumini amma in kace kai na kunna azim inna kai da kunna azim makircin mata yana da karfi amma ba wai ya fi na shedan ba ana nufin idan mace ta yi ma wato mutum makirci kenan wannan shi ne abin da ake so a ce ko kuma suna kafa hujjar lokaci da asarabuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara Allah ya ce mu manzo sallallahu alaihi wasallam da matan shi biyu suka haɗe masa kai cewa in sun haɗe masa kai Allah in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma an gane ko in kun tuba zuwa ga Allah zukatan ku sun karkata wa in tazahara alaihi in ko kun haɗa kai kun ce za ku taimaki juna akan manzo fa inna Allah huwa maulahu aka ce to Allah zai jibinci lamarin sa an gane ko fa inna Allah maulahu wa jibril da jibril wa salihul mu'minin da mu'minai aka ce duk waɗannan gaba ɗayan su gaba ɗaya za su taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan mata wiki na wanda ke nuna kircin mata yana da wato girma kenan ya fi na shedan sai a ce a'a shedan ne ya tura su kai wannan aikin ba in an haɗa duk matan duniya gaba ɗaya duk shedan ne ya tunzura su da haka wannan magana tana da rauni duk da yake zaka iske waɗansu ƴan uwa suna yawan yaya ta wannan ba tare da sun hankalta ma jihatul infika ba ana cewa abu yana da ƙarfi ana cewa yana da rauni amma tana yawa fuskar ba guda ba kaidin shedan mai rauni ne binisbati lokacin da an ka samu taimakon Allah Allah zai taimake ka kaidin mata mai girma ne ba ta fuskar su yi ma shedan ba ko sun kai irin na shedan a'a ta fuskar su yi ma wani wanda ba shedan ba don shedan shine mai basu da rasi ya kamata mu fahimci wannan to shi yasa kada ka ɗauka ɗauki ayoyi kullum ka basu ma'anar da kai kake ganin su ne ayoyin ma'anar sai a zuwa iske al'amarin ya canza to malam yace shi shedan wali annahu akfarul kafara shine mafi kafirci daga cikin masu kafirci wa afsaqul fasaqa kuma shine mafi fasikanci daga cikin masu fasikanci wal mala'ikatu ma'sumuna anil kaba'ir su mala'iku an tsare su daga aikata kaba'ira an gane ko li'annahum rusulullah domin su manzannin Allah ne an gane ko ba wai wannan ba kasance su su manzannin Allah ne Allah subhanahu ta'ala ya halicce su bai sa musu shawa bane an gane ko wa anil ma'asi mutlaqan kuma Allah ya tsare su daga sabo gaba daya li'annahum uqulun mujarrada domin su hankali na tataccen hankali shine mujarrad wanda ba a cuɗanya shi da wani abu ba bi ghairi shahwatin ba tare da shawa ba irin wannan istilahi ne na malamai ilmul kalam da kuma malamai na sufanci zaka suna amfani da irin wannan wala ma'siyata illa an shahwa bayyuwa a saba ma Allah sai tare da shawa an gane ko wa yu'ayyiduhu abin da yake karfafa wannan qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala la ya'suna Allah ma amarahum wato mala'iku ba su saba ma Allah abin da umurce su wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abin da an umurce su suratul tahrim aya ta shida wa qala ta'ala Allah ya ce wa man indahu a cikin suratul anbiya aya ta 19 ai waɗanda suke wajen Allah ya'ani al mala'ika la yastakbiruna an ibadati ba sa girman kai ga yin bauta ma Allah wala yastahsirun sannan kuma ba sa gajiya daga alhasra ne shine nadama domin wanda ya gaji zaka iske yayi nadama ko kuma da kaji mutum yayi nadama to ya gaji kenan yusabbihuna al-laila wan nahar suna yin tasbihi al-laila wan nahar dare da yini la yafturun ba sa gajiya ba sa kasawa to anan sai an yi hattara da an kace yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun nan al-maf'ul bihi mahdhuf yusabbihuna Allah al-laila wan nahara shi al-laila wan nahar nasbakin shi ta mafuta zarfu zabani ce ba wai ana nufin tasbihi ma mala'iku su yi ma dare da yini tasbihi domin su ma makhluqat ne a'a yusabbihuna Allah al-laila wan nahar shi da bin ake so a ci sannan kuma da an ce la yafturuna ba sa bari ba sa yankewa nan ba ana nufin ba sa yankewa kwata kwata ba domin idan Allah ya ce su faɗi wata magana lokacin suna faɗin wata magana ma'ana in dai ba wata magana za su yi ba wadda ba ita ce ba wadda an kai musu umurni suna ga tasbihin Allah subhanahu wata'ala don wanda ya ce to an ce ba sa bari kuma sai ka ji an ce mala'iki ya ce kaza ko ya ce kaza hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dallu anna Allah sai a ce to ai yanzu wannan magana sun ka faɗa ai ba tasbihi bace a ana nufin in ba wata magana za su yi ba wadda an ka umurce su to tasbihin ne za su yi ina fata ana fahimta ta suratul anbiya aya ta 19 da kuma zuwa ta 20 malam yace fa kaifa yakunu iblisu minhum ya za ai a ce shedan yana daga cikin mala'iku wa yu'maru bis sujudi kuma a ce an umurce shi da sujada fa yamtani usai ya hanu fa ala hadha malai ce to akan wannan ra'ayi yakunu istifna'uhu min al mala'ikati ce zaman to istifna'in da an kai na shedan an ka toge shi an ka fidda shi wato istifna'un min ghairi jinsin istifna'i ne ba na jinsi ba da an ka ce illa iblisa kenan ci shedan bai daga cikin jinsin mala'iku an gane ko kamar abin da ake kira istithna'i munqati kenan ja alqaumu illa himaran mutane sun zo banda jaki to ai shi jaki bai daga cikin jinsin mutane aw yakunu istithna'un min jinsil ma'murina bis sujudi sai zaman to a'a istithna'i ne an kai an toge ne min jinsil ma'murina bis sujudi na daga jinsin waɗanda an kai ma umurni da sujada la min jinsil mala'ikati ba jinsin mala'iku ba domin da an ka ce usjudu kenan sai zaman to da an ka ce iz qulna lil mala'ikati lokacin ce ma mala'iku nan mala'iku ɗaya shafa usjudu nan jinsin waɗanda an ka umurta da sujada kenan ba sai jinsin mala'iku ba malin ya ce min jinsil ma'amuri na bisu juri la min jinsil mala'ika wa ya kunu takdir to in za a takdiri a nan sai a ce wa idha wa iz qulna lil mala'ikati wa iblis sujudu li adam wa idha qulna an ka an ka rubuta amma ya kamata ya zama to wa iz qulna an gane ko tun da haka yake a cikin aya to wa iz qulna lil mala'ikati lokacin da muka ce mala'iku wa iblis da iblis usjudu li adam ku yi sujada ga annabi adamu fasajadu illa iblis sai suka yi sujada banda iblis kama ta qulu kamar da kake cewa amartu ikhwati na umurci yan uwana wa abdi da bawana bi kaza da kaza fa ata'uni sai sun kai min da'a illa abdi sai bawana shine bai mini da'a ba wal abdu laysa min al ikhwa shi ko bawa bai daga cikin yan uwa wala dakhilan fihim kuma bai shiga daga cikin su ba illa min haythu shamalahu al'amru bil fi'li ma'ahum sai dai ta fuskar cewa shamalahu al'amru umarni ya haɗe da shi an gane ko bil fi'li ma'ahum ta fuskar an yi umarni da aiki an gane ko fa hadha kadhalika mana yace to wannan shi irin shi ne alqawlu thani magana ta biyu wanda sun kace annahu kana min al mala'ika shi shedan yana daga cikin mala'iku qabla an ya'si Allah ta'ala kafin ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala falamma asahu lokacin da ya saba ma Allah masakhahu shaytanan sai Allah ya canza halitta sai koma shaytani ruwiya an ibn Abbas arwayto daga ibn Abbas siga ce ta tamridi kira abin yana da rauni an ce ruwiya radiyallahu anhuma Allah ya kare da da shi da babansa kuma Allah ya kare Allah ya kare da da sahabbai gaba ɗaya radiyallahu anhu sahabati ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsani ila yawmiddin malin yace fa yakunu ma'ana qawlihi sai ta'ala sai zamanto abinda ake nufi da fatar Allah subhanahu wata'ala min aljinni kana min aljinni limukhalafatihi saboda ya saba fatakunu kana bi ma'ana sara kenan sai a dauki ma'ana kana bi ma'ana sara kenan sara min aljinni kenan shaydan da aka yi umuri da sujada bai yi ba an gane ko sai aka maida shi kana min aljinni kenan sara min aljinni sai ya zamanto daga cikin wato aljannu aka canza halittarsa waqila waɗansu malamai suka ce ma'anahu ma'anarsa annahu kana min aljinni ya kasance cikin aljannu fi sabiqa ilmi Allah ta'ala a cikin ilimin Allah wa hadhani alqawlani malai ce waɗannan maganganu guda biyu na cewa sai ya kasance cikin aljannu ko ko can cikin ilimin Allah dama aljani ne malai ce to waɗannan maganganu guda biyu yadullani ala annahu min almalaikati qabla almasiya suna nuna cewa kenan ya zamanto yana daga cikin kana min almalaika ya kasance cikin mala'iku qabla almasiya kafin ya saba ma Allah tunda an ce ya kasance a cikin ilimin Allah kenan kenan Allah ya san zai kasance ko kuma nan fasar wa kana abin nan kana min aljinni kenan ya kasance kamar sai kasi waye gari cikin aljannu to in an ɗauki waɗannan maganganu kenan shaitan ba wai tun halitta yake ba a'a daga baya ne ya koma aljani malam yace wa ruya aidan an ruwaito kuma annahu kana min khuzanil jannati ya kasance daga cikin wato masu tsaron aljanna khuzan wato wazn ne wanda yake nuna jam'i an gane ko jam'i ne na khazinu ana cewa khazana wa qala alladhina fi an-nari li khazanati jahannama sannan kuma ana cewa khuzan kamar a ce durrab jam'i ne na darib ana cewa durrab an gane ko kamar da ake cewa summar masu fira kenan to da haka min khuzanil jannati shina daga cikin wato abin nan kuma ana cewa durrab an gane ko ana cewa khuzan khuzanul janna ko da an shafi alif yana ibada wannan ana cewa durrab ana cewa durrab duka jam'i ne na darib khuzan ko khuzan jam'i ne na khazin kana min khuzanil janna ya kasance daga cikin masu tsaron aljanna wa hum jama'atun min al mala'ika wato wata jama'a ce ta mala'iku yusammuna ana kiran su aljin an kira su aljannu wasu nau'i ne na mala'iku da ake kira aljinnu malam yace to fa'ala hadha akan wannan yakunu qauluhu ta'ala sai kasance fadar Allah subhanahu wa ta'ala min aljinni ay min almala'ikati alladhina hum khuzzanul janna shi daga cikin mala'iku waɗanda ke tsaron aljanna fa fasaka an amri rabbih sai ya fita daga cikin al'amarin ubangijin sai ya saba ma umarnin ubangiji bi mukhalafatihi dan ya saba ma al'amarin Allah fa yakunu istithna'un min aljins sai zamanto an yi istisna'i daga cikin jinsi kenan da an ka ce yana da isjudu li adam fasajadu illa iblisa mala'iku an yi musu jada shi ma shaitan yana daga cikin mala'iku sai ya kibin umarni sai zamanto jinsin shi ne kaga in ka ce ja alqaumu illa zaidan mutane sun zo banda zaidu kaga zaidu daga cikin mutane amma in ka ce ja alqaumu illa himaran mutane sun zo banda jakki to kaga jakki bai daga cikin mutane wa qala az-zamakhshari imamu az-zamakhshari yace fi suratul baqara a cikin suratul baqara fi qawlihi ta'ala wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala fasajadu illa iblisa suka yi sujada lokacin da an kace mala'iku sujada banda iblis suratul baqara aya ta 34 huwa istithna'un muttasil shi a wajen shi muttasilina in an ce muttasili kenan ya nuna jinsin abin da wanda wanda ya gabata da wanda ya zo ba dai kenan da an kace ja alqaumu illa zaidan muttasil ne domin zaidu yana daga cikin mutane amma an ce munqati bai daga ciki ja alqaumu illa himaran to kaga alhimar bai daga cikin alqaum malin yace li annahu kana jinniyan wahidan domin shi shaidan jinniyan ne aljani ne wahidan guda baina azharil ulufi min mala'ika yana tsakankanin dubban mala'iku baina azhar an ce tsakankani kenan uluful baina azharil ulufi min mala'ika yana jam'in dubbai yana tsakankanin dubban mala'iku uluf jam'i ne na alfu maghmuran bihim ya nutse a cikin su fa ghulibu alaihi sai an karin jayar da wato bangaren su akan shi fi qaulihi fasajadu sai suka yi sujada qultu malin ya ce mai wannan littafin wa fi hadha ta'lilu a cikin wannan ta'lili ba da illa da shi imamu zamakhshari yayi nazarun akwai abin dubawa thumma qala ba'dahu sanan yace wa yajuzu an an yuj'ala munqati'an ka yace kuma tana yiwa dai a sanya shi munqati' domin ba cikin jinsin su bane to kaga wannan shine ake kira ash-shakhsiyya al-ilmiyya ma'ana kakka ɗauko magana kana karanta ta kai ba ka ce abin daidai bane ko ba daidai bane kuma in ka ce daidai ne ko ba daidai bane meye dalilin ka da cewa daidai ne kuma meye dalilin ka da cewa ba daidai bane to ina shine ake kira ash-shakhsiyya al-ilmiyya nan ne ake gane wanda ya bahasi ba wai takaddu masu yawa ba a'a mi ka kawo a ina hankalin ka yake tunda ka ɗauko magana shin magana da ka ɗauko daidai ne ko ba daidai bane ana buƙatar a san dalilin da yasa haka to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo sannan kuma game da halittar shedan waɗansu sun tafi cewa shi shaidan wato sura jikinsa ta mala'iku ce amma halittarsa wato asalin sinadarin halittarsa aljani ne sai suka ce to kinan haka za a haɗa maganganun a ce halittarsa ta mala'iku ce shi aka ce wa izqul lil mala'ikati sujudu li adam fasajadu illa iblisa kenan fuskar jikinsa surar mala'iku gare shi amma hakikanin abin da an halicce shi da shi wato sinadari ne na aljannu kina a batini aljani ne wasu sun tafi akan wannan ra'ayi amma idan muka ɗauka shi dai shaidan tunda ya saba ma Allah to shi na daga cikin aljannu an gane ko shi na daga cikin aljannu kenan bai daga cikin mala'iku kuma Allah ya faɗi cewa wato shi aljani an halicce shi ne da bela ta wuta wa khalaqal janna min marijin min nar su kuma mala'iku an halicce su da haske kamar da tabbata hadisi na ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha a cikin sahih muslim to wuta daban kuma wato haske daban ina fata an fahimce ni to duk da yake wani lokacin wuta tana dauke da haske sannan kuma abin da ya kamata mu gane shine cewa umarnin da Allah ya mashe dan inda bai ciki ko da aljani ne mu tunda mun tafi cewa aljani ne to ai da Allah ya ce ma mana aka an tasjuda iz amartuk muqaddarta mala'iku aka yi ma umarni shedan ba ai ba ambace shi ba to sai mala'iku suka yi sujada to ai lokacin da ya ce ma mana aka an gari ko an tasjuda lub ya hana ka kai sujada kenan ya nuna hadda shi na ciki ko da shi aljani ne tun da gashi nan Allah ya fitar da abin karara kenan ba a buƙatar dole a ce a'a shi shedan domin inda misali shi shedan muqaddarta aljani tunda an Allah ya ce ma mala'ika an ce mala'iku su sujada yana yiwa ya ce ma Allah to ai mala'iku kace ni kuma aljani ne to amma da yake umurnin ya shafe shi lokacin da mala'iku suka yi sai an kace mai to shi me yasa bai sujada ba ina fata ana fahimta ta kenan kaga wannan ya nuna umurnin ya shafe shi ko da shi aljani ne don kan wani ya ce a'a to ai mala'iku aka faɗa karara wannan abu na farko kenan abu na biyu wanda ya kamata mu fahimta shine cewa kasancewa ma ko da mun ce shi dan yana da sura ta mala'iku tun da asirin sinadarin shi aljani ne ai wannan babu wani dalilin da zai cewa a ce illa iblisa shi shi dan umarnin zai shafe shi ta fuskar shi na da suran mala'iku a'a ta fuskar dai umarnin ya shafe shi dai ne shine yasa ya shafe shi to sannan kuma cewa mala'iku ba sa yin sabo la ya'suna Allah ma amarahum sai mun yi hattara da kisar da ake kawowa ta wajen wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman a ce mala'iku sun koya ma mutane sihiri to kuma an ce la ya'suna Allah ma amarahum a'a waɗannan abubuwan da ake cewa mala'iku sun koya mutane sihiri in mun ɗauki ma mausuliya ce ba nafiya ba ba ta kore bane to ai ba matsala bane sun koya mutane sihiri don su bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya kuma Allah ya halicci abubuwan da ba su da kyau saboda ibtila'in mutane ya jarrabe ku ya gani ko za ku yi biyayya ko ba za ku yi biyayya ba inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala amma a ce mala'iku ne Allah ya sanya shawa cikin su suka sabko har suka yi zina da wata mata suka yi kaza suka yi kaza daga baya Allah ya maida su guda gabas guda yamma rana ta shiga cikin bakin ɗai lokacin za ta fito guda kuma ta faɗi a bakinsa saboda su sha azabar duniya kafin ta lahira sun ka zaɓi ta duniya wannan ba gaskiya bane waɗannan isra'iliyat ne babu wani dalili tabbatacce a kansu zaka ji ana cewa zara wannan tarwaruwa ce ita ce wannan matar wadda an kamai suwa wato tazzan wadda mala'iku suka zina da ita ce aka mai suwa zara tauraro mai haske wannan hayaniya ce da kuma zaka ji kissoshi suna yawan kawo irin waɗannan mutane suna jin daɗin ana faɗar irin waɗannan kissoshi amma kuma wato ba gaskiya bane wallahu ta'ala a'lam to da haka dai wannan shine abin da ya kamata mu gane kuma sai abu na karshe sai mun yi hattara kalima ta aljannu ba ko da shi take nufin aljani ba a'a shi aljani an sanya musu suna aljannu saboda sun boyu sannan kuma su kansu mala'iku lokacin ana su kiran su aljannu saboda mi saboda sun boyu ba a ganin su kenan ta fuskar istilahi in an ce aljinnu aljannu ta fuskar abin da ba a gani su ma mala'iku ana kiran su aljannu a wani lokaci وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا sun sanya tsakanin Allah da mala'iku nasaban ina fata an fahimce ni ko kuma wasu ce aljannu ko kuma aljinnatu nan da mala'iku da aljannu tun da ba a ganin su siyasa sai ka yi hattara kalima ta jimun da nunun da nunun galibi in ka ganta cikin lugha tana nufin abin da ya ɓoyu kina an ce aljinnatu ta fuska istilahi aljannu waɗancan waɗanda ake abin nan in an ka ce aljinnatu ana nufin duk abin da ya ɓoyu to da mala'iku da aljannu duka wannan ya shafe su kuma kalima ta janna duk inda ka gane tarjimin da nunun da nunun galibi da ita da kafun da nunun da nunun tana nufin abin da ya boyu da kaga jimun kaga nunun ta zo kaga nunun ta zo a larabci to abin da ya boyu kenan in kaga kafun kaga nunun kaga nunun abin galibi ya nuna ya boyu shi yasa kaga Allah ce falamma janna alaihi laylu lokacin da dare ya rufo mishi kaga dare abu ne wanda ke yasturun nas bi zalamihi shi yasa aka kira wato aljanin da tayi wanda ke cikin ciki inji malaman zaure tayi ciki wanda ke cikin ciki ka gani shi ma masturun anil ayun ba a ganin shi shi yasa aka kira zuciya aljinan kaga jimun ne da nunun guda biyu duk da yake an ƙara alif wato zuciya saboda ba a ganin abin da ke cikin ta wato ba a ganin ta kuma abin da ke cikin ta Allah ɗaya san abin da ya koyi daga cikin ta al majnun mahaukaci li'annahu masturul aql hankalin shi an rufe shi baya gani ina fata an fahimce ni ga sunan da in ka dauka duk in ka ji janna aljanna aljanna domin tana da ashjar multaffa itatuwa da bishiyoyi da kuma shuke-shuke da suke hana a ga wanda yake cikinta shi yasa kira ta aljanna to hainun aljannu li annaha masturatun ala ayun aljannatu aljanna aljinnatu aljanu saboda ba a ganin su ita ko aljanna tana suturce mutum aljunnatu kariya shine sulke saboda yana suturce kirji makami ba zai iya kai gare shi ba haka ne zaka dauka kuma in kaga kafun da nunun da nunun shi ba haka yake nufi alkinaya saboda kinaya ana doke sunan mutum ba za a yi bayani ba ko ko kinaya an ɗauki sunan asalin abu an juya kamar kinaya cikin ilimin balaga kinaya anil anil kaza anil ismi au anil fi'l au anil sifa da sauransu ko kuma alkinan kwari inda ake sanya kibau to gidan da ake sa kibau ai kira shi alkinana saboda yana ɓoye su shi yasa an ka kira kinnun gida saboda mi saboda in ka shiga cikin gida ba a ganin ka wannan asrarul lughatil arabiyya ne ya kamata ɗaliban ilimi su yi hattara da su akwai wani malami da ya yi bincike akan wato asrar na lughatul arabiyya yake cewa ba wai ma harafi uku ba kamar a ce jimun da nunun da nunun ko kafin da nunun da nunun hatta da harafi ɗaya wani lokaci zaka iske galibi yana ɗauke da wannan wanda kuma ɗaliban ilimi ya kamata su yi bincike akan irin wannan zaka iske tun daga alif har ya'un wato ya kamata a bincike kan shi yake cewa in ka ɗauki harafi na ghainun daga cikin sirrin da yake ɗauka galibin kalmomin da suke farawa da ghainun a larabci suna nuna abin da an ka suturta ko abin da ya suturci abin da ya ɓoyu kaga in an ka ce alghaibu gaibi abin da ya ɓoye ne wanda ba a gani in an ka ce alghar kogo kogo abu ne wanda in ka shiga cikin shi ba a ganin ka ina fata an fahimce ni sannan an ka ce alghashiya hal ataka hadithul ghashiya li annaha taghsha abin da yake rufewa an gane ko wato in ya lullube ka thumma anzala alaikum min ba'd al-ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum kaga abu ne wanda ya rufe ba a gani shi to duk in ka diba in ka ji kalima ta ghainun ta zo galibi tana nuna abin da an kaso ta a cikin lugatul arabiyya wannan yana daga cikin sirri na wato lugar larabci ya kamata a ce abin nan ko kuma alghaniyu mawadaci domin wadata tana ɓoye ayyuban mutum an gane ko kuma tana ɓoye ma mutum ayyuban mutane wato munafincin mutane domin mafiyancin mutane idan suka akwai kuɗi ba sa bayyana hakikanin aƙidunsu na gaskiya tasturu wato uyubar uyuban nas ita alghina an gane ko to haka dai malamai suka yi ta yin bayani ya kamata ɗaliban ilimi su yi bincike akan waɗannan asrar to da haka an kace kalma ta aljinna wani lokacin har mala'iku suna iya shiga ciki inda ana nufin abin da ya boyu domin su ma mala'iku sun boyu sai lokacin da Allah ya so a gansu ne wani lokaci ake ganin su wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 625 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah subhanahu wata'ala yace afatattakhidunahu yanzu za ku riki shaydan wa zurriyatahu da zurriyarsa awliya min duni ku riƙe su auliya'a ma'ana majibinta lamari masoya waliyai min duni ku bar ni Allah an gane ko malin yace wal auliya'u abinda ake nuhi da auliya'u waliyai al asdiqa'u abokanai wal ahbabu da masoya wa hum diddul a'da su ko kishiyar makiya ne wa yu'ayyiduhu qawluhu ta'ala abinda yake karfafa wannan fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa hum lakum adu alhali ku su makiya ne gare ku walaysa minan nasi ahadun yuhibbu iblisa wa dhurriyyata ba a samun cikin mutane mutum da yake son shedan da zurriyarsa wa yusadiquhum ko yake abokantaka da su sadaka nan ba gaskatawa ba ana nufin abokantaka malam yace qulna zamu ce al muradu abinda ake nufi bil muwalati da kuma waliyantaka huna ijabatun nasi lahum shine huna abinda ake nufi da wilaya huna anan ijabatun nasi lahum mutane su karba musu fi ma ya'murunahum bihi game da abinda suke umurta su da shi min al ma'asi na sabon Allah wai waswisuna fi sudurihim da abin da suke sanya musu na waswasi a cikin zukatansu wa ta'atihim da yi musu da'a iyahum da'a da suke musu to fal muwalatu dan da an kace su awliya'u ne majibantan lamarin su ne masoyan su ne yace majazun an hadha majazi ne kina ana nufin ba wai irin wannan soyayya ba ana nufin biyayya da suke musu da da'a li'annahu min lawazimiha domin yana daga cikin laziminta wanda duk kake yi ma da'a kinan tana nuna kana kaunar sa in dai ba da'a ce ta munafinci ba kana jiran lokacin da zaka samu sa'a ka kare da shi ina fata an fahimta to wannan shine abin da malam yake nuhi milla wazimi ha kenan ta lazimci wannan wannan shine abin da malam ya kawo karkashin wannan aya abin da ya kamata mu kara anan wannan aya ta fara ni da ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim qira'a ta abu ja'far ya karanta ma ashhadnahum sai kai hattara ma ashhadtuhum ban shaidar da su ba ma ashhadnahum ba mu shaidar da su ba to nan na damiri ta nuna ta'azama ce tana nuna cewa wato ba Allah yana nufin akwai Allah daban-daban bane a anan annunu litta'zim ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wama kuntu muttakhidhal mudillina aduda Abu Ja'far ya karanta wama kunta muttakhidhal mudillina aduda in ka ce wama kuntu kina Allah ya nuna cewa shi ba zai riki azzalumai ba mataimaka duk abin da zai yi inna Allah ganiyun anil alamin amma an karanta wama kunta muttakhidhal mudillina aduda kamar yadda Abu Ja'far ya karanta kai baka kasance ba za ka riki azzalumai masu taimako mai ana kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam baya buƙatar mabannata sai sun taimaka mishi dan Allah ya bashi ikon ya isar da sakon shi Allah zai kai wannan sakon inda yake bukata ina fata an fahimci ni to wannan ya kamata ɗalibin ilimi ya hattara qira'ata Abu Ja'far ma ashhadnahum khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wama kunta muttakhidal mudillina aduda sauran kuma sun karanta ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wama kuntu muttakhidal mudillina aduda duk da yake usulukin su sai ka kuma cikin su in warshe ne wal ardi kada ka zo ka ce duka gaba ɗaya ga yadda suke tafiya sai ka kuma zuwa ga usulul qira'at ka san kowanne ga yadda yake karantawa to wannan shine abin da zamu ƙara sai abu na biyu da Allah ya ce afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu to ai ya ce ma sai ya ce wa hum lakum a'da'u sai ce adu to shi ko adu mutum guda ne haza aduwi wannan makina ne misali to amma sai malamai suke cewa fa'ulun in asalin shi in an ka hankalta mishi yana iya zuwa mutum ɗaya mutum biyu mutum uku ko mutum dubu haza aduwun haza ne aduwun ha'ula'i aduwun duka in kuma an ga dama an hankalta ma ya koma suna sai a canza shi shi yasa yazo a cikin suratul taha fa qula inna rasula rabbika kaga rasula sai an kace rasula saboda an hankalta ma ya tashi daga masdar ya koma min ya koma matsayin wato suna amma cikin suratul shu'ara sai an kace inna rasulu rabbil alamin kaga bai ce inna rusulu ba ko inna rasula tunda annabi Musa ne da mi da Harun nan saboda mi san a hankalta ma wannan asalin kalmar tana nan a matsayin ta na masdar kenan fa'ulun dai wazani na fa'ulun yana yiwa ya zo zuwa ga mutum ɗaya ko biyu ko uku ko fiye da haka in an hankalta ma asalin shi in kuma an canza shi an hankalta ma intaqala min al-masdariyya ila al-ismiyya nan kuma sai a yi wato abin nan nashi wannan shi ne abin da zan iya cewa saboda ɗalibin ilimi kai ce ba a ce wa hum lakum a ada'u ba shi kuma abin da ya sani jam'i na adu a ada'u to ɗaliban ilimi dole sai an yi hattara wajen fahimtar nasoshi a dage a yi karatu a fahimci karatu irin yadda yake kada a je kullum ana ta cece ku ce ga abubuwan da ba mas'aloli waɗanda ba wani ma kuskure cikin su amma ba a fahimci abin inda ya dosa ba mas'ala ta gaba sai mas'ala ta wato ɗari shida da ashirin da shida malam yake cewa fa in kila idan aka ce qala ta'ala Allah ya ce huna anan wa yawma yaqulu nadu shuraka'i allazina za'amtum ranar da Allah zai ce nadu shuraka'i allazina za'amtum ku kira abokanan tarayya waɗanda kuka riya kuka ce su abokanan tarayya na ne fada'auhum za su kira su falam yastajibu lahum ba za su karba musu ba a qira'a ta Hamza wa yawma naqulu ranar da zamu ce to kinan kaga sai zamanto wato akwai iltifati in an ce wa yawma yaqulu domin ya kamata an ka ce wa yau mana ƙulu tunda ya ce ma ashhattuhum kenan ana da magana ne zamiri na khitab amma da ya ce wa yau mana ƙulu a qira'at hamza kenan dai haka ne magana take tunda ashhattu kamar yana magana na ƙulu yana magana ne kai tsaye amma qira'a ta jamhur wa yau mai ƙulu sai zama to an yi iltifati domin ya ce ma ashhattu sai ya ce wa yau mai ƙulu ranar da zai ci kaga kamar bai yi magana da zamiri na khitabi ba almuhimmu kuma na ƙulu qira'at hamza za mu ce da ya ce na ƙulu wato dabiri ne na azama yana nuna cewa kamar girman Allah subhanahu wa ta'ala domin nan ba ana nufin akwai alloli daban-daban ba na ƙulumunci na ana nufin girmamawa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala don Allah yana girma kansa don babu wanda kai ga Allah girma balantana Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kowa sanin iya girmansa domin shi kaɗai ne ya san irin girman da yake ɗauke da shi duk abin da zamu kwatanta kwatantawa ne muke yi abin da mun ji cikin nasoshi wanda zamu iya fassarawa amma babu wanda ya san hakikanin girman Allah in ba Allah ba da haka Allah ya cancanci ya girma kansa to almuhimmu dai wa yawma yaqulu ranar da Allah zai ce ko wa yawma naqulu ranar da zamu ce a qira'at Hamza na du shuraka'i allazina za'amtum ko kira abokanan tarayya waɗanda kuka riya in ji malaman zauriki ko kuka kira kuka ce wato su abokanan tarayya ne za'amtum kenan annahum shurakaullah fada'auhum za su kira su falam yastajibu lahum ba za su karba musu ba suratul kahfi aya ta 52 ai falam wato yujibil asnamu al mushrikina al asnamu guna gumaka falam yujib ba su karba ba an gane ko shi sai an kai yujibil asnam sai an kai iltiqa'us sakin ne an kai kasra asalin shi falam yujib al-asnamu al-mushrikina amma sai aka ce falam yujibil asnamu al-mushrikina kenan gumaka ba su karba ma mushrikai ba fa nafa anil asnami nutuq sai Allah ya kore furuci daga wato mi daga su gumaka wa qala ta'ala fi suratul nahl amma sai Allah ya faɗa a cikin suratul nahl wa idza ra'a alladhina ashraku shuraka'ahum idan mushrikai suka ga abokanan tarayyar su qalu za su ce rabbana ya ubangijinmu haula'i shuraka'una waɗannan su ne abokanan tarayyar mu alladhi kunna nad'u min dunik waɗanda muke kira koma bayanka mu barka an gane ko fa alqaw ilaihimul qawla sai su jefar da magana zuwa gare su kenan sai su yi musu magana tunda ba haushi bace an jefa magana fa alqaw ilaihimul qawla za su yi musu magana sai su ce innakum lakadibun tabbas haqiqa ku makaryata ne kenan goma kan za su faɗa musu suratul nahli ayat 86 ya'ni fakadzabathumul asnam malam yace abinda ake nufi kenan goma ka za su karyata su fi ma qalu game da abinda suka faɗa malam yace to fa asbata lahumun nutq gashi Allah ya tabbatar da furucin gumaka an gane ko gashi kuma can ya ce falam yastajibu lahum anan cikin kafi kuma ya kore shi fa kaifal jam'u bainahuma yaya za a yi hada wannan ka gani dole yana buƙatar fahimtar nassi ya kai dan uwana malam yace kulna zamu ce almuradu bi qawlihi huna abinda ake nufi da fadar Allah subhanahu wataala na du shuraka allazina za'amtum ko kira abokanan tarayya na da kuke riyawa ai na duhum lishafa'ati lakum ko kira su don su yi muku ceto awli daf'il azabi ankum ko don su tunkuɗe muku azaba fada'auhum za su kira su falam yujibuhum lidhalika ba za su karba musu wannan ba fa nafa anhum nutuq sai Allah ya kore furuci daga gumaka bil ijabati ila shafa'ati amma yana nufin ba za su karba musu ba ta fuskar yi musu ceto wa daf'il azabi anhum kuma ba za su karba musu ba ta fuskar su tunkuɗe musu azaba wa fi suratin nahli amma a cikin suratul nahl asbata lahum nutuq ya tabbatar da gumaka za su yi furuci bi takzibil mushrikin domin za su karyatar da mushrikai ba an gane ko fi da'awa ibadatihi wato fi da'awa ibadatihi da cewa sun kira da cewa sun yi musu wato ibada ya kamata a ce fi da'awa ibadati ha ya kamata a ce kamar kira da sun kai sun yi musu ibada a'a ba ibada abu su yi musu ba amma su san ibada da suka yi musu ba shi yasa sun ce in kunna an ibadatikum la ghafilin a cikin suratul yunus malin yace to fala tanaquza babu cin karo bainal manfi tsakanin abin da anka kore wal musbat da abin da anka tabbatas babu maganar da anka ce ba za su karba musu ba ba za su karba musu ba ta fuskar su musu ceto da anka ce sun karba musu nan sun karyatar da su kenan za su iya yin furuci su karyatar da su kuma inna Allah ala kulli shay'in qadir kaddan madrasatul aqliya irin yan mu'tazila zai ce a'a ai ba za su yi magana ba amma dai halin su zai nuna ba za su karba musu tunda in sun yi kira ba su karba musu ba kamar dai ba su karba musu ba ne kamar sun ce ba za mu taimake ku ba wannan magana babu ta kai hattara da al madrasatul aqliya da kuma al aqlaniyun da yan al hadatha da yan waye da yan waye waɗanda suna dauke da munana aqidu waɗanda sun saba ma suna kokarin a saba mana soshi wanda kuma ya kamata ɗalibin ilimi ya san littafan da ma suke faɗa waɗannan mutanen ya san su ya san aƙidodin su Allah subhanahu wataala ya muna tsari kana iya dubawa cikin littafin al-mawsu'atul muyassara fil adyani wal firaqi wal wal ahzab al mu'asira littafin ya tatabuwa kan waɗannan sannan ka diba cikin littafin mafatihu tafsir na ustaz dr ahmad sa'ad al khatib yana tatabuwa in ka je ta firqa ka kuma can ka gani akwai al farqu bain al firaq na imam al baghdadi da dai sauransu littafan da aka yi don saboda sanin alfirak da sauransu. To, mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 627. Malam ya ce fa in kila idan aka ce kai faƙala ta'ala ya aka yi Allah ce shura ka iya abokanan tarayya na wa ƙala fi suratin nahali a cikin suratin nahali ce shura ka ahum an gane ko shura ka ahum a suratin nahali aya ta 86 me yasa can ya ce shura ka iya abokanan tarayya na nan ko ce suraka'ahum abokanan tarayyar su qul to ya an kai nasu ne kuku na Allah ne yace qul na zamu ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala shuraka'iya ana aya ta 52 a cikin wato suratul kafi ma'anahu fi za'mikum kenan nadu shuraka'iya ku kira abokanan tarayya ma'anahu abinda ake nufi fi za'mikum waɗanda kun kai riya cewa su abokanan tarayya ne na Allah wa i'tiqadikum da kuma aqida abinda kun ka kudurta ولهذا قال ولهذا قال shi yasa Allah ya ce shuraka iyal ladina za'amtum waɗanda abokanan tarayya na waɗanda kuka riya in ji malaman zauri ma'ana waɗanda kuka ce kuka faɗa cewa su abokanan tarayya bane abokanan tarayya na ni wa akhrajahu makhraj at-tahakkum bihim wa akhrajahu Allah ya fitar da irin wannan bayani makhraj at-tahakkum kaman mafita ce uslubi ne na at-tahakkum wato walakantarwa ko ko izgiri an gane ko domin sun cancanta at-tahakkum ba tahakkum ba da haƙarmi an ce tahakkum shine kai hukunci akan abu tana yawa baka da wani dalili an ce kuma tahakkum shine kai izgili ko kuma ka wulakanta suwa to nan mai haɓabba ne kaka ce an yi kuskure ɗalibin ilimi nan wa akhrajahu makhraj at-tahakkum bihim kamar Allah yana ya fitar da wannan uslubi na magana uslubi ne na wato wulakantar da su da kaskantar da su kama qala al-mushrikuna lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzon Allah kamar yadda mushrikai suka ce ba manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ayyuhalladhi nuzila alaihi adh-dhikr ya kai wanda an ka saukar ma da adh-dhikru al-qur'ani innaka lamajnun kai mahaukaci ne kaga sun ce ya kai wanda an ka saukar ma da alqur'ani kaga ko ai wanda anka saukar ma da alqur'ani wahayi ai annabi Allah ne amma sai suka ce kai innaka la majnun kai mahaukaci ne suratul hijr aya ta shida wa qawluhu wa qawlihi ta'ala kuma kamar fadar Allah subhanahu wata'ala wa qawluhu wa qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala tunda yace qulna qawluhu ta'ala ko mu ce qulna qawluhu ta'ala wa qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wata'ala shuraka'ahum da yace shuraka'ahum suratul nahli wato abokanan tarayyar su ya'ni alihatahum allati ja'aluha shuraka'a abokan alihatahum gumakan su abin bautar su allati ja'aluha shuraka'a wanda sun kasanya ta abin tarayya ga Allah fa idafatuha ila Allah ta'ala abin da yasa an ka danganta ta zuwa ga Allah an ka ce shuraka'iya a cikin suratul kahfi misali li ja'alihim iyaha shuraka'a domin sun dan sun sanya ta ga Allah abokanan tarayya wal idafa tasihhu bi adna mulabasatin kenan ita ko idafa tana ingantuwa da mafi kusancin mulabasa ko da ai alaka ce nan mulabasa ana nufin ko da ai alaka kadan lafziyatun ko ta lafzi ce au ma'anawiyatun ko ko ta ma'ana ce an gane ko yace fasahatil idafatani sai idafa bi suka danganta ina fata an fahimci ni ma'ana an ce abokanan tarayya Allah tunda ya ce shuraka'iya saboda sun sanya su abokanan tarayya na Allah kuma da an ka ce shuraka'ahum abokanan tarayya nasu ne domin su suka sanya su shi yasa ita idafa kaga akwai idafa lafziyya akwai idafa ma'anawiyya akwai ma'anil idafa akwai balagatul idafa duk zaka yin bincike akan su a cikin ilimin yaren larabci da kuma cikin alqur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ya an ce kitabullah littafin Allah shine alqur'ani kaga nan idafa ce haqiqatan in an ka ce kitabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam littafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba ana nufin ba shi magana shi ce ba a ana nufin shi ne aka saukan ma da shi in an ka ce kitabu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam littafin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nan idafa saboda mu ne aka saukar ma da wannan littafin in an ka ce kitabu ahli makka alqur'ani littafin mutanen makka ne saboda can ne ya fara sauka da wanda ya imani shi da bai imani shi da can da ya fara sauka in an ka ce kitabu madina alqur'ani littafin madina ne ana nufin can ma ya sauka an gane ko an ka ce kitabul muslimina littafin musulmi ne saboda musulmi su suka yi imani da shi a ai an ka ce kitabul ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam littafi ne na al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kafiri da musulmi gaba daya saboda mi saboda Allah ya saukar da shi don su yi imani ko da ba su yi imani ba littafin su ne ko sun ki ko sun su shi yasa ita idafa tana daukan ma'anoni daban-daban daban-daban in baka fahimci haka ba zaka zo kai fassara baka san ma'anar da take dauka ba sai ka je kai balla zaka misali za a ce فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها kaga nan da an ka zo samudawa an ka ce musu wannan taguwar Allah ce to akwai taguwar da ba ta Allah ba wace taguwa ta wanda ba Allah halice ta ba amma nan an danganta ta zuwa ga Allah littashrifi saboda nuna darajarta falyabudu wato baitullah ana ce maka aba baitullah ɗakin Allah a to wani ɗaki ne ba na Allah ba ba mallaka Allah ba a'a ita an kira ta ɗakin Allah ne saboda shi ne gida na farko da aka gina don ibada kuma an kira ta baitullahi saboda wuri ne wanda Allah ya danganta shi zuwa gare shi kuma babu wani ɗaki ko wani wuri wanda kai wannan masallaci wato daraja ko wannan ɗaki daraja to shi yasa ake son in ka ga idafa ka san ka sanin ma'anarta za ka ga wani yana kokarin kuskurantar da mutane yanzu wani idan wani ya ce babana sai wani ce to ni ba babana bane a'a ai da yace shi baban shi yana magana ne kan karan kansa tana yiwa abin da yake faɗa din ya shafe shi ne shi kadai tsakaninsa da mahaifin in ya ce mun tattauna da babana da safe to kaga tana yiwa cikin ƴaƴansa shi kaɗai ne suka tattauna da mahaifin nashi da safe ba yana nufin ba wai baban ba baban ku bane to amma kaga irin mutane sai ka iske irin wannan idafa an danganta abu su gane ba sai a tashi a yi ta rigima a ce ba a cewa kaza ba a cewa kaza ba a cewa kaza kai ku baka fahimci ina ne manufar dosa ba ka je kai ta kuskurantar da mutane ya kamata ɗaliban ilimi su yi hattara da wannan mas'ala ta gaba ƴan uwa musulmi sai mas'ala ta ɗari shidda kenan da ashirin da takwas a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi malam yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai allah subhanahu wa ta'ala yace nasiya hutahuma sun mance hutahuma wato kifinsu da annabi musa da kuma ɗalibinsa an gane ko yusha duk da yake ya zo cikin hadisi mai tsawo tarihin cewa Yusha shine ɗalibin annabi Musa da suka tafi ina fata an fahimce ni don haka akwai hadisai da suka tabbatar da wannan in ka diba wannan kissa tafsilin ta yazo a cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ka diba cikin sahihul bukhari da sahih muslim to da haka nan da an ce ɗalibin shi Yusha ne tabbas hadisi ya tabbata shi yasa muka ingantar da wannan to da an ka ce annabi Musa asalin wannan an tambaye shi wane ne fi kowa sani bisa doron kasa sai ce shi ne to wannan sai Allah subhanahu wataala ya ce masa akwai ni bawa na wanda ya fi ka sani ka je ka nemi ilimi a wajensa to kaga wannan yana da kyau ɗaliban ilimi su fahimci su fahimci cewa duk lokacin da aka tambaye ka ko da annabi Musa an tambaye shi ba yafi ba yafi kowa sani ba gaba ɗaya tunda an ce wa yafi kowa sani gaba ɗaya ai Allah ne amma sai an ka ce a alamu ahlil ard wa yafi kowa sani bisa doron ƙasa to ya kamata annabi Musa ya mai da ilimin zuwa ga Allah ya ce Allahu alam sai ya ce shine sai Allah ya ce to akwai wanda ya fi ka ilimi ka je ka nemi ilimi a wajensa shi yasa kullum ana son tawazu kuma wannan abu ne wanda ya zama annabi Musa bagtatan ya ina iya zuwa mishi ba tare da ya hankalta mu ma'anarsa ba to kaga sai Allah nuna mishi akwai wanda ya fi shi ilimi ya je nemi ilimi a wajensa duk da yake kuma Khidr zance mafi inganci annabi ne wasu ce waliyi ne amma idan aka duba zance mafi inganci annabi ne domin ya ce wa mafa'altuhu an amri amma ko da mun ce Khidr annabi ne ko ma mun ce manzo ne to ai annabi Musa yana da cikin ulul azmi minar rusul kaga wannan bai hana Khidr wato ko da kafin mutum daraja ka nemi ilimin da Allah ya bashi a wajensa in dai kana son ka ci nasara wannan shi yasa turawa suna iya karɓar ilimi na duniya ga baki ga ma wanda suke kiyayya da shi da ko dan wani wace kasa ko aljani ma zai zo ya ba su irin wannan ilimi na duniya suna bukata amma bakin mutum da kuma kasashen Afirka na Larabawa mu in mutum na da ilimi ba komai bane sai dai ilimin muke son mu amfana da shi muna son mutum da ilimin sa kuma ya zama to yaron mu to kaga abin da yake ja mana matsala kullum muna komawa baya shi yasa malam yace to fa in kila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya aka Allah ce na siyahu tahuma sun wanci kifin su tunda annabi Musa an ce je neman ilimi sai fita tare da Yusha to sun wanci kifin suratul kahfi aya ta 61 wannasi amma wanda yammanta innama kana Yusha wahdahu to ai Yusha ne yammanta bi dalili qawlihi domin fadar da shi Yusha yace li Musa alaihi salatu wassalam yace wa Musa mu'taziran yana mai bada uzi fa inni nasitul huta lokacin da suka yi tafiya suka gaji sai ya ce annabi Musa ce atina gada ana ka bamu abincin mu na safe mu ci laqad laqina min safarina hadha nasaba mun sha wahala to sai sai shi Yusha ya ce ma annabi Musa ara'aita id awaina ila sakhrati fa inni nasitul hut ni na mance kaga kenan kuma Allah ya ce nasiya su biyu to kuma shi mutum guda ne yayi mantuwa to kaga wani sai ya ce akwai kuskure cikin alqur'ani to shine malam yace suratul kahfi aya ta 63 ai qissatul huti wa khabaruhu kenan labarin kissar kifi da kuma labarinsa har ya ce wa ma an sanihu illa shaitanu an azkura an gane ko hafsu ya karanta wa ma an sanihu sauran ƙura sun karanta wa ma an sanihi illa shaitanu an azkura duk da ke shi zai karanta an azkura to kenan kakkaje ya karanta an sanihi ka ce ya yi kuskure hafsu ya karanta an sanihu sauran sun karanta an sanihi shi kenan kaji an yi kasra ha'u damir kuma ana mata dhamma ana mata kasra kuma ma'ana ba ta canzawa nan ikhtilaful qira'at bai canza ma'ana to sai cewa ma ansanihu ba wanda ya mantar da ni da shi illa shaytan sai shaytan an azkura in tuna da shi suratul nisa'i eh, suratul kahfi aya ta 63 an gane ko to ya za a bada wannan amsa malin yace qulna za mu ci udifan nisyanu ilayhi ma majazan an danganta mantuwa zuwa gare su majazi kenan wato ba haƙiƙa ba والمراد أحدهما أما أنا نفين أي دقيقة كنسو قال الفراء إمام الفراء يتي نظيره تمكان إرن ونن قوله تعالى فطر الله سبحانه وتعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أو تقراء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان كنن يخرج منهما ينا في تارجة كم ودن تيكو اللؤلؤ لؤلؤي والمرجان دكما مرجان وننو إننا كاين كواور انسو أبوان إننا كاين كوا لؤلؤي دا مرجان kira'a kuma akwai yukhraju minhuma ana fitarwa daga cikin su kenan dan adam yake tafiya ya fitar kuma kuma wani lokacin tekun in Allah ya so ta jefar da shi tana iya jefar da shi suratul rahman aya ta 22 malin yace to wa inna ma yakhruju min al-milhi la min al-azbi shi wannan lu'lu'u da marjan yana fita ne daga cikin teku wadda take mai gishiri la min al-azbi ba wadda take tana da ruwa masu daɗi ba to wannan shi yasa an kace wannan to amma da yawa daga cikin wadansu malamai sun tafi cewa a'a nan minhuma dukkan teku guda biyu Allah yana fitar da lu'lu'u da marjan kenan nan ba wai biyu bane an ka faɗa dai ake nufi wannan kuskure ne kamar yadda kuma malamai suke cewa wato wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma basta fihi ma min dabba a cikin suratul shura yana daga cikin dalilin da ke nuna akwai Allah da kuma kudurarsa an gane ko da hikimarsa halqus samawati wal ard halitta samai da kasai wa ma basta fihi ma min dabba da abin da ya yada a cikin su min dabbatin da dabba wasu sun ce nan fihi ma a ƙasa ake nufi domin su sammai babu dabba a cikin su wadansu malamai suka ce zahirin shi fihi ma yana kuma zuwa ga jinsin sama da jinsin ƙasa sannan minhu ma nan yana nuna cewa tekuna guda biyu din duka su ake nufi dalili kuma malamai suka ce yanzu da bincike ya gano cikin dukkan waɗannan tekuna ana samun lu'lu'u wal marjan kina kaga wannan ƙarin dalili ne dan haka wannan bai zamantowa dalili a ce qur'ani ya faɗi abu biyu guda yake nufi akwai lokacin da yake faɗa irin wannan amma banda wannan wurin na yakhruju minhum al-lu'lu'u da kuma wancan wurin wa mabasa fihi ma ina ake samun wannan irin inda Allah ce ya ma'ashar jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum ya ku taron mutane da aljannu alam ya'tikum rusulun minkum manzanni ba su zo muku daga cikin ku ba malamai suka ce to nan minkum ana nufin min majmu'ikum daga wato gaba ɗaya ɗinku a sadiqa alal insu wanda zai tabbata akan mutane daga cikin aljannu babu manzanni waɗanda ake ma wahayi amma daga cikin mutane ake samun waɗanda ake ma wahayi su kuma aljannun sai su ɗauka daga mutane sai su isar da sako sai su zamanto rusulu rusulullahi su manzannin manzannin Allah ne amma cikin su ba a yi musu wahayi suka ce shi yasa Allah ya ce qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqa aljannu suka ji manzo Allah sallallahu alaihi karatu suka ce mun ji mun ji wani littafi wanda aka saukar bayan annabi musa kidan tana yawa su yi aiki da shi a wancan lokacin su samu abin nan sannan kuma Allah ya bada ya bada fada cewa sun tai sun yi wa'azi da da'awar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga Allah ya ce wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin kaga sun tai sun yi wa'azi kenan ya nuna cewa za su karbi da'awa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su yi aiki da ita wannan shine ne wani lokacin sai ka koma cikin littafin al-itqan fi ulumil qur'an na Imam Suyuti babu anwa khitabil qur'an kaga irin nau'uka na khitabi na qur'ani da waɗanda malamai suka yarda da abin da ya faɗa da waɗanda kuma suka saba mishi kuma a kalli dalilan kowa ya zama to a rinjaye suwa dan haka dai anan yakhruju minhuma zance mafi inganci ba guda ake nufi ba dukkan su da kuma wa ma basta fihi ma min dabba yana nuna cewa ko cikin samai akwai dabba Allah shine bar makan shi sani amma alam ya'tikum rusulun minkum nan ba ana nufin mutane da aljannu ba ana nufin daga cikin mutane akwai manzanni amma su kuma aljannu suna ɗauka su kai ma mutane kenan wannan shi zai bada misali irin wanda an faɗi biyu amma ana nufin ɗaya waƙila amma waɗansu malamai suka ce nasiya Musa alaihi salam shi ma annabi Musa ya yi mantuwa ba wai bai mantuwa bane amma tafaqqud al-huti ya mance ya tambayi labarin kifi wa nasiya yusha'u an yukhbirahu khabarahu shi ko yusha'u ya mance ya bashi labarin domin kifin yana cikin burgamin da suke tafiya kawai sai aka ga ya yanka hanya shi yusha'u yana kallo ya koma da ran shi bayan an dafa shi ya kama hanya har ya shiga cikin teku to kaga wannan abin mamaki ne ya kamata ya bashi labari kuma dama an ce musu nan ne za su samun wato masani wanda zai annabi Musa zai karatu gare shi an bashi alama to kaga shi Musa ya mance ya tambayi kifi a wancan lokacin shi ko Yusha ya mance ba Musa labarin wannan abin ban mamaki wa zalika yace to wannan annahu kana hutan mamluhan kihi ne wanda yake mamluhan an sanya mishi gishiri fi miktalin a cikin burgami an gane ko daga abin kailuna qalu ya abana arsil wato abin nan khana naktal wa inna lahu lahafizun naktal abin awu amana anfin burgami qad tazawwadahu sun ɗauki wannan kifin a cikin burgami sun yi guzuri falamma asabahu min ma'i ainil haya lokacin da ya taba wannan kifin ruwan wato ruwa na rayuwa da ake cewa ma'u ainul haya ruwa na asali na zatin rayuwa rashashun ya same shi rashashun kamar a ce wani dan damshi ko da ya dan taba wannan tsuntsun wannan kifin hayiya sai ya samu rayuwa wan salla kawai sai ya sulale kuma a ce ya sulbuce ta tafiya an gane ko shine in salla duk da yake Allah na iya rayar da shi ba zancen wannan ruwa nasu bai tabbatar da shi ba amma ya rayu ala ayyati hal dai Allah dai yana da izinin ya rayar da shi ko ta wuce fuska idan yayi niyya wa kana qad zahaba shi ko ya tafi li qada'i hajatin saboda biyan wata bukatar shi fa azama yusha'u an yukhbirahu bima ra'a kidan shi yusha'u annabi Musa ya tafi zuwa wata wata bukata lokacin da abin ya faru Musa baya nan sai ya dauki anniyar zai ga annabi Musa shine azama fa azama yusha'u an yukhbirahu bima ra'a ya dauki tsauraran niyyar cewa zai bashi labarin abinda ya gani min amril hut na daga al'amarin kifi falamma ja'a Musa lokacin da annabi Musa ya zo nasiya an yukhbirahu sai ya manta ya bashi labari wa nasiya Musa tafaqqud al-hut sai annabi Musa ya mance ya tambayi labarin kifi was-su'ali tafaqqud al-hut was-su'ala anhu kuma ya mance ya tambaya kenan sai ya zamanto kenan annabi Musa shi Yusha'u ya manta ya ba annabi Musa labari shi ko annabi Musa ya manta ya tambayi labarin kifi ina fata an fahimce ni to wannan shi dai ne abinda malam ya kawo karkashin wannan mas'ala kuma akwai sauran bayanai kuma lokaci yayi halinsa kenan sai zuwa gaba za mu zo mu ga ƙarin bayani kan wannan mas'ala din game da tambayoyin da malamai suka kawo da kuma amsar da wato aka bayar wani lokacin ana danganta abu zuwa ga mutum biyu saboda wani dalilai mun kawo wannan a cikin suratu Yunus Allah ya ce annabi Musa yayi addu'a wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana li yudhillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yaraw al'azab al'alim sai Allah ce Allah ya ce qad ujiba qala qad ujiba da'watukuma an karba ma addu'arku kaga kuma mutum guda aka faɗa annabi Musa malamai suka ce saboda annabi Musa yana addu'a Haruna yana cewa amin amin kenan sun zama to dukkan su kuma sun yi addu'a ne to kaga cikin Qur'ani ko cikin nassi yana buƙatar ka san a ina ne wato aka samu dalilin da yasa aka ce kaza aka ce kaza me yasa aka ce shi Annabi Musa ya manta shi kuma an ka ce sun yi mantuwa to kinan kaji kowane mantuwa shiga inda ta dosa ba wai wannan abin nan bane kuma da ake cewa majazi a ba sai majazi ba hakikatan Annabi Musa ya manta hakikatan kuma Yusha'u ya manta to menene matsala din to wannan yan uwa musulmi shine abin da zamu iya cewa a karkashin wannan mas'ala din ina ganin saboda akwai ƙarin bayan nema kan wannan mas'ala sai darasi na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara zamu zo mu dora a inda muka tsaya abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته